بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren sha takwas ga watan jumadal akhirah hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1436 wacce ta daidai da shida ga watan april shekara ta 2015 wannan shine kased na 144 daga cikin jiragiyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman muhammadun al'awwal adam albani ya asalin fara gabatar da shi a lokacin rayuwar shi allah maɗaukakin sarki mishi rasuwa aka jingina mana wannan aiki don ci gaba da wato asalin gudanar da shi muna fatan allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi allah ya kai haske kabarin shi shi da iyalan shi da wato asalin mahaifiyar shi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da riƙe waɗannan amanoni da ya bar su a hannunmu Allah ya ci gaba da riƙe mishi su da hannun shi na dama da farko ina so na wato gabatar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya sanya zaɓukan da suka gudanu makon da ya gabata zaɓuka na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya yadda suka wato asalin gudanu lafiya aka fara su lafiya kuma aka ƙare su lafiya kuma muka ga irin iko da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a wato asalin wannan ƙasa tamu a wato asalin wannan ƙasa tamu musamman wannan yanki namu na wato asalin Najeriya. abu na farko mika cikakkiyar godiya ce ga Allah maɗaukakin sarki saboda shi ne almudabbiru shi ne ke sauya yanayi daga yanayi kaza zuwa yanayi kaza don haka muna mika godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sauya mana wato asalin wannan gwamnati da take jagorancin wannan ƙasa tun bayan dawowar wato asalin mulkin demokuraɗiyya Allah mun gode muna fatan Allah ka ƙara mana wannan ƙa'ida ce ta Allah wa ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah mun gode Allah ka ƙara mana muna fatan zaɓuɓɓuka da za su gudanu a makon nan da muke fuskanta wato sha ɗaya ga watan april ɗin nan zaɓuɓɓuka na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi muna fatan yadda wancan ya gabata lafiya Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana wannan shi ma lafiya kuma sauyin da mutane suke fata su samu na jagoranci da addini da yanayin zamantakewar rayuwa muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana akwai faɗakarwa da nake so zan yi ga dukkan al'umman musulmi baki ɗaya da ma waɗanda ba musulmi ba wannan faɗakarwa ita ce musamman mu musulmi akwai tsari da Allah maɗaukacin sarki ya aje mu a kai tsari na addini na dukkan abin da ya faru na murna da farin ciki to akwai yadda addini ya asalin so a bayyana don haka na so ne amfani da wannan dama don na faɗakar da 'yan uwa musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba abubuwan da suka faru na bayyana murna game da abubuwan da suka gudana na zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya jama'a an yi abubuwan da ba su dace ba tsakani da Allah kuma dole ne sai an yi wannan faɗakarwar. akwai wato abubuwa da suka bayyana waɗanda muka gani ba labari ba matasa sun yi ta sanya hijabai da kayan mata suna wato asalin bayyana murnarsu suna celebration ana rawa ana kiɗe-kiɗe wannan jama'a musulunci bai yadda da shi ba kai musulmi musulunci ya ladabtar da kai ne idan wani abu ya faru wanda ya burge ka to kabbara kake yi ko ka ce subhanallah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai bai tabbata cewa ana sanya kiɗe-kiɗe ana rawa ko kuma maza su sanya kayan mata ko mata su sanya kayan maza ba wannan haramun ne a musulunci ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsine wa mata masu ƙoƙarin kwaikwayo da shiga irin ta maza kuma ya tsine wa maza masu ƙoƙarin kwaikwayo da shiga irin ta mata lafazin hadisin annabi wato sahabin yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihatu minar rijali bin nisa walmuta almutashabbihuna minar rijali bin nisa' walmutashabbihatu minan nisa'i birrijal dan haka wannan jama'a ba shi daga cikin tarbiyya ta musulunci matasa lallai ku fada ku daga haka kuma lallai ku tuba zuwa ga Allah dan wannan kadai zai iya sanya Allah madaukakin sarki ya jarabce ku da asalin abubuwan da muke gani waɗanda muke fuskanta na mako ɗaya wato asalin da yake tunkarar mu mu yi ƙoƙari mu tuba zuwa ga Allah abubuwan nan da muka yi ba daidai ba ne sannan wasanni da aka yi ta yi da ababen hawa da motoci da da babura ba ka hana mutane yin murna saboda wani abu ne da Allah maɗaukacin sarki ya yaye musu wanda aka haka ba musu ba za ka hana su yin murna ba amma murnar jama'a ta zaƙe ta wuce iyaka ina fata mun fahimta don haka muna kira zuwa ga musamman dattawa iyaye su yi ƙoƙari su ja hankalin matasa sannan muna kira zuwa ga malamai su yi ƙoƙari su ja hankalin matasan da ke kusa da su lallai waɗannan abubuwa su tuba zuwa ga Allah abubuwa ne waɗanda suke ba daidai ba ne a shari'a sannan muna kuma wato ƙara faɗakar da mutane yadda aka fito aka yi waɗannan zaɓuɓɓuka da ba a yi tsammanin mutane za su fito ba to muna ƙara kira zuwa ga mutane su fito baki ɗayansu makon nan da za mu shiga jama'a ya fi muhimmanci sama da makon da ya gabata don wanda yake kusa da kai to idan mutumin kirki ne ka fi samun alheran shi sannan idan mutumin banza ne to ka fi samun sharrin shi sama da wanda yake nesa da kai Allah ya sa jama'a kun fahimce ni waɗannan zaɓuɓɓuka na gwamna da wato asalin 'yan majalisu na jiha kusan waɗannan shugabanni sun fi kusa da talakawa sama da waɗancan da aka zaɓe su kenan wannan zaɓen da za a yi jama'a na makon da ya gabata shi ya fi zama wajibi al'umma su fito wannan canjin da muke nema jama'a muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana shi kuma ina so ne amfani da wannan dama ne kira zuwa ga malamai malamai su ji tsoron Allah su faɗa ma mutane abin da yake daidai ne duk abin da yake ba daidai ba to lallai ne su fito fili su bayyana shi ga mutane saboda malamai Allah ya yi alkawari da su cewa duk abin da suka sani na ilimi na gaskiya to za su bayyana shi ba za su ɓoye shi ga mutane ba to wannan ɓoyewa da mafi yawancin malamai suka yi suka ja baki suka yi shuru suka ƙi bayyana wa al'ummar musulmi da al'ummar najeriya wace alƙibla ce ta kamata su fuskanta muna wato faɗin wannan muna masu takaicin shirin da waɗannan malaman suka yi don wannan abin takaici ne ƙwarai da gaske musamman al'amura da suka shafi al'umma gaba ɗaya ma'ana mata ummu bihil balwa to irin waɗannan al'amura ne ake sa ran a ji malamai sun fito sun bayyana wa musulmi alƙiblar da ta kamata a daina yaudarar malamai ko kuma malamai su daina yaudarar kansu ko kuma ‘yan siyasa su daina yaudarar kansu su daina bayyanar da jahilcinsu a sarari cewa me ya haɗa malamai da maganganu irin na siyasa kai malami ai kai wa'azi ne aikinka kai malami ai kai gyaran aƙida gyaran zuciya shine aikinka wannan jama'a wauta ce babba kuma wannan yana bayyana jahilcin wanda yake furta irin waɗannan kalmomin don babu wanda ya fi dacewa ya fito ya maganganu irin na siyasa da maganganun da za su faɗakar da al'umma musamman a irin wannan mawuyacin hali da muke a ciki irin malamai jama'a kuma wa ya faɗa ma malamai ba sa magana akan harkoki na siyasa da yau da kullum kai ka san manufar darul hadithi salafiya da manufofin da ta ginu a kai da manufofin da malam albani allah ya gafarta mishi ya kafa makarantar shi a kai to ka je ka bibi kasusuwa da malam albani ya yi ta gabatarwa manufar da'awar salafiya ko kuma manufar darul hadithi salafiya za ka ji cewa ƙarare yana bayyanawa yana daga cikin aƙidarmu yana daga cikin da'awarmu muna magana game da abin da ya shafi harkoki na siyasa da harkoki na tattali da harkoki na zamantakewar rayuwa waɗanda muka ga suna da alaƙa da mu ko suna da alaƙa da addininmu to wannan shiru da malamai suka yi jama'a wannan munafunci ne ina fatan Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu amma tsakani da Allah wannan munafunci ne kuma ya rage tsakaninku da Allah me za ku je ku faɗa ma Allah maɗaukacin sarki ya rage malamai sun ja baki sun yi shiru a fito a faɗa ma mutane abin da ya kamata to amma sai aka yi amfani da wasu 'yan siyasa suna cewa siyasa ai ba addini ba ce inda demokradiyya ka ce to damin yadda amma siyasa addini ce jama'a babu wanda ya isa ya raba siyasa da addini don siyasa harkoki ne na shugabanci harkoki ne na gudanarwa harkoki ne na jagorancin al'umma kana nufin musulunci bai da ta cewa a cikin waɗannan musulunci kaɗai yana da ta cewa ne game da alakanta bayi da mahalicinsu kaɗai musulunci bai da alaƙa da gyara rayuwar al'umma musulunci bai da alaƙa da gyara zamantakewar mutane to wannan wauta ce babba kuma mai faɗin irin wannan to yana bayyana adireshin shi cewa shi jahili ne imma bai fahimci siyasa ba imma dai ya fahimci siyasa bai fahimci addini ba imma kuma gaba ɗaya ya jahilce su imma kuma son zuciya ne ya tasa a gaba ya asalin shige mishi gaba yake mishi jagoranci amma in ba haka ba malamai jama'a tun daga nada har na yanzu sun rubuta littattafai waɗanda suke bayyanar da tsari na jagoranci da tsari na siyasar al'umma da yadda ta kamata ta kasance. wato principles of leadership ƙa'idoji na jagorancin al'umma malam ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana da littafi a siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya kaje ka karanta littafin almajirin shi al-imam abu abdullah shamsuddin ibn qayyim al-jawziya shi ma yana da littafi mai suna at-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya to sannan in ka koma baya da su kadan akwai wasu manya-manyan malamai guda biyu malamin farko alimamu abu ya alalfarra wanda shi ne rubuta littafin tabakatul hanabila da shi da alimamul mawardi suna da littafai waɗanda suke ɗauke da sunan al'ahkamus sultaniya wato hukunce-hukunce na shugabanci yaya ake zaben shugaba me ya kamata shugaba ya cika ya ya kamata kaza ya ya kamata kaza waɗannan littattafan inda kaɗai za a taƙaitu da su kai malami da kake cewa ba ta da alaƙa da addini wannan siyasar ka san waɗannan littattafai tsakaninka da Allah ko kuwa ka san su son zuciya ya doɗe maka idanu ba ka iya wato asalin faɗin gaskiyar da ka gamsu da ita gaskiya ce saboda wana ya ja ka kowa ne kana ƙarƙashin shi kowa ne bai gidanka ne ko wani makamancin wannan da haka jama'a lallai malamai suna da ruwa da tsaki da harka ta siyasa kuma suna da ruwa da tsaki game da harkoki na gudanarwa kuskure ne babba a ce malamai kadai abin da ake so su rika magana a kai a rika jin shawarwarinsu wato aji suna magana game da spiritual problems wato gyaran zuciya da gyaran alakar tsakanin wato bayi da halitta faruwansu da alaka na wato tsari na gudanarwa da shugabanci wannan jama'a asalin yahudanci ne idan haka mu kiyaye da kyau dole malamai suna da ta cewa game da harkoki na gudanarwa suna da ta cewa game da harkoki na addini don idan muka koma baya a tarihi muka lura da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaya ta gudanu wasu darussa za mu iya samu daga cikinsu to za mu tarar cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cike take da da'awa cike take da bayanin addini aqida mu'amalar rayuwa kuma cike take da siyasa jama'a je ka binciki tarihi sa'ad da annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina ya je ya tarar da madina cike take da mutane mabambanta kaga akwai yahudawa a garin madina yahudawan ma ba wuri guda ba kuma ba ƙabila guda ba kaga akwai yahudawan haibara akwai banu kainuka akwai banu nazir waɗannan wasu mutane ne waɗanda suke in ma ka ce yahudawa ne ko ahalul kitabi da annabi ya tarar da su a madina a garin madina akwai maguzawa masu bautar gunki mushirikai sannan ga annabi ya yi hijira da shi da sahabbai sun zo garin madina to yanzu ka auna ka suranta min yaya garin madina yake a yanayin yadda wato asalin tarihi ya bayyana za ka ga garin madina ya yi kama da wannan ƙasar da muke zaune a cikinta akwai kiristoci a garin madina akwai ahalul kitabi najeriya akwai ko babu jama'a a garin madina akwai munafukai a najeriya akwai ko babu a garin madina akwai mushirikai maguzawa marasa addinin sama ba kiristoci ba ba yahudawa ba ba musulmi ba ba munafukai ba jama'a Najeriya akwai ko babu a garin Madina akwai kabilu mabambanta a Najeriya akwai ko babu kenan a sa'ad da annabi yayi hijira daga Makka zuwa Madina to ya ji ya tarar da wani irin yanayin da ashbahu da irin yanayin da mu musulmi muke zaune a cikin shi a wannan kasar wannan ta sa surorin da suka sauka na alkur'ani bayan hijira to za ka ga suna da alaƙa da irin yanayin da annabi ya samu kanshi a garin madina surar da muke tafsirin ta ita ce suratul baqara zaka ji tana magana game da ahlul kitabi zaka ji tana magana game da yahudawa zaka ji tana magana game da mushrikai zaka ji tana magana game da shari'a zaka ji tana magana game da tsari na shugabanci da gudanarwa a suratul baqara kenan ashe hatta alqur'ani ko to yana sauka ne da gwargwadon munasabar zamani da yadda halin ya asalin gudanu da yadda musulmi suka samu kansu yaya annabi ya sa'ad da ya je madina ya ware ne shi kadai ya ce za su kafa daula ta musulunci ko ko tafiya ya aka zama aka yarjejeniya yarjejeniyar zaman ƙasa tsakanin shi da waɗannan yahudawan ka je ka binciki tarihi yaya annabi ya yi haɗuwa suka yi cewa to ma haɗu gaba ɗaya madina dai tamu ce tamu da ku gaba ɗaya don haka mu haɗu duk waɗanda suka kawo mana hari to mu haɗu da mu da ku mu ga mun yi mudafa'a game da ƙasarmu da garinmu idan aka samu wasu sun kawo muku hari to mu haɗu mu mudafa'a wannan ita ce yarjejeniyar da annabi ya da shi da mutanen madina amma alƙur'ani na sauka annabi yana faɗin sunna me yasa annabi bai ce to a ɗauko ƙur'ani ba sai aka yi wata yarjejeniya da za ta zaunar da su gaba ɗaya a ƙarƙashin inuwa guda wannan shi ne tsarin da muke zaune a wannan ƙasar kuma ka karanta alƙur'ani ana zaune allah maɗaukacin sarki sai ya saka annabi a cikin harkoki na siyasar yau da kullum to amma ana yaudarar malamai a yanzu cewa me ya haɗa su da addini da siyasa afwan me ya haɗa su da siyasa me ya haɗa su da siyasa wannan yaudara ce a sa'a daidai sa'ad da suke faɗin wannan maganar a lokacin zaka ga sun taho gurin malamai a masallaci suna neman ƙuri'unsu su je su zaɓe su kiristoci daga cikinsu za su tafi coci gurin 'yan uwansu jama'a masallaci ba addini ba ne coci ba addini ba ne kenan a sa'ad da suke cewa ba ruwansu siyasan nan da addini to me ya kai su masallaci ma'ana aikinsu na ƙaryata maganganunsu aikinsu na ƙaryata maganganunsu ku tuna sa'ad da wani daga cikinsu ya tafi garin kano yana kamfen jama'a bai karanta fatiha ba constitution ne fatiha ko ko addini ne bai yi kabarbari a lokacin ba jama'a aikin hajji yake yi kabbara ba addini ba ce jama'a to me yasa ake yaudarar malamai ne me yasa ake yaudarar malamai ko kuwa suna bari ana yaudarar su da gangan saboda an ɗauki kuɗaɗe da kujerun hajji da umara da buhunan shinkafa da hoton wasu an ɗauka an basu sun ja baki sun yi shiru duk ina wa'azozi da malamai suke na mako da na jiha da na ƙasa jama'a ba ku yi tunani ba ina waɗannan wa'azozin ina waɗannan wa'azozin suke jama'a me yanzu za su fito su faɗa ma mutane malamai ku da Allah ku ji tsoron Allah ku fito ku faɗa ma mutane gaskiya kuma ku fito ku faɗa ma mutane alƙiblar da ta kamata su fuskanta a daina amfani da wasunku suna asalin yaudarar musulmi suna ha'intar musulunci da 'yan uwansu musulmi suna ha'intar ƙasarsu saboda wani ɗan amfani da zai dawo mishi shi kaɗai ko kuma wasu da suke tare da shi waɗanda wato asalin aka ba su malamai ku ji tsoron Allah dole ne a fito fili a faɗa ma mutane gaskiya amma idan muka lura jama'a wannan na bayyana mana mutuwar malam ja'afar da malam albani Allah ya gafarta musu ya nuna a Najeriya musulmi da waɗanda suke nan yankin arewacin Najeriya ya nuna ba su da shugabanni kenan ba waɗanda za su fito fili su faɗa musu ga alƙiblar da ya kamata su fuskanta Malam Ja'far bai yi ba a 2007 jama'a bai yi ba? Malam Albani a 2011 ya yi ko bai yi ba? Oke to babu wasu malamai ne? ina shakwa da duk shaka-shakan nan jama'a ina suke masu digirorin nan duka ina suke waɗanda suke bugun kirji cewa su malam ja'afar ba su iya tafsiri ba malam albani bai da malamai su da suka iya karatu ina suke ko ku an ba su ambulan mai ciki ko ku an ba su motoci an ɗauki nauyinsu an tura su umra don su je su yi wa azzalumai addu'a ina waɗannan digirorin ina tsoron Allah ina ƙwarewa ina iya ilimi ina li'irabi ina takhrijin hadisai jama'a abin akwai ban takaici abin akwai ban takaici in ba daga nan darul hadith ba baka jin muryar kowa wallahi sai masallacin mu can jami'us salafi dake muciya masallacin albani baka jin muryar kowa kowa yayi shiru wannan cin amanar al'umma ne kuma malamai me za ku faɗa ma talakawa bayan waɗannan hayaniyar zaben ta wuce wani wa'azi kuma za ku yi musu bayan ga abin da mata ummu bihil balwa da ya waje ba ku yi wa'azi a kai kunki wani malami ma da aka gayyace shi wai wa'azin aure ya tafi yana yi wa'azin aure jama'a a wannan lokacin Allah ka shiryar da mu da haka jama'a yadda muka fito wancan lokacin a makon da ya wuce mako mai zuwa jama'a mu fito kuma ba za mu zaɓi pdp ba jama'a ba za mu zaɓi pdp ba kuma sai mun kashe su da izinin Allah yadda muka faɗi wancan lokacin a can anguwarmu marmara in Allah yadda ba za su kai labari ba kuma canji muke fata Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana sauyi na gari malamai kuma ko malumma waɗanda suke yaudarar mutane suke fakewa da wata kalma ta gaskiya kalimatu haƙƙin uri da biha batil cewa cancanta malamai su ji tsoron Allah don hannaji program ake shiryawa a gidajen rediyoyi sai a ce to ai cancantan nan ai aljanna masu da cancanta eh ai kaga cancantan nan ai ya kamata a duba cancanta ba za ka shiga aljanna ba sai da cancanta ba ka zama malami sai da cancanta ba a naɗa kaliman sai da cancanta to ai kaga cancanta ne kamata a duba wannan yaudara ce jama'a ku fito fili ku faɗa ma mutane me kuke nufi da cancanta me kuke nufi da cancanta ku yi mana fassara na can saman dai mun kashe shi jama'a eh to me kuke nufi da cancanta yanzu waɗanda ke faɗin cancanta kaga dai kamar yadda muka yi fassara kaga dai aljihunsu ai cancanta ne jama'a kujerun aikin hajji da umra ma ai cancanta ce buhunan shinkafa ma cancanta ce ambulan da dola da naira ai ta ma cancanta ce to me kuke nufi da cancanta ɗayan waɗannan kuke nufi da cancanta ko ko tun daga rabta hallinta har fandishan kuke nufi da cancanta in rabta ce dai mun kashe ta yanzu linta ta rage mana kuma sai mun baro da ita insha Allah kuma ita lintar mai tema mutane sai dai ado da kwalliya da ɗibar kudin jama'a ana bayarwa ana naɗa ka kai ne kaza kai ne kaza me kuka yi ma mutane ba ku yi musu komi ba ku tambayi mutanen cikin gari banda na wajen gari cikin gari na ce jama'a me aka yi musu an magance musu wutan lantarki da ruwa matasansu an ɗebe su an tura su manyan jami'o'i na ciki da na wajen ƙasa don su ƙaro ilimi ko kuwa ana amfani da su ne game da harka ta daba a je a fiddo su daga gidajen yari mutum ya yi criminal offense an je an yanke mishi hukunci sai a je a fito da shi da sunan amnesty su ne muku aiki kukan kurciya ma jawabi ne jama'a to ba su cancanta ba jama'a ba za a zaɓe su ba ba su yi ma mutane komi ba ana cewa to a ƙara gwadawa a ba wani gwaji jama'a ya tafi kawai ya tafi ya je ya harkokin gaban shi ba za mu zaɓe shi ba gaskiya kuma wannan shine burin malamanmu waɗannan musamman malaman nan guda biyu alherin Allah ya kai musu suna kwance a cikin kabari muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kai musu wannan albishir ɗin Allah ya haskaka kaburbukansu ba su ci kuɗin kowa ba balle su da'awar cancanta amma malamai ne aka yi amfani da wasu aka yaudare su ko suka yaudari kansu aka ci amanarsu ko suka ci amanar kansu aka ɗibi kuɗi aka ba su wasu har da sanya riguna na hotunan pdp malami malami wannan ba wulaƙanci ba ne an ɗebe su an tafi da su wani guri malamai suna assembly jama'a assembly kaman a primary malamai suna assembly ana ba su kuɗi wannan ba zubewan mutunci ba ne bai fi maka izza ba kai abin da Allah ya baka bai fi komi ba bai fi wancan wanda wai malami ne zai wulakantar da kima da daraja ta addini da Allah ya bashi mutuna da karatun da muka yi baya maganar da al'imamul ƙurƙubi ya ɗauko ta daga wasu ya ce, ‘Yan bari liman, liman atahullahul hikmata Allah ya tawaba'a li ashabid duniya li ajali duniyahu. Kada kai malami da Allah ya bai wa hikima, ya, bai, ya baka sanin alƙur'ani, ya baka kaza, ya baka kaza, bai halatta ka je ka kaskantar da kanka a gaban wasu 'yan duniya saboda wata 'yan duniya da za a baka ba malamai ne za a wayar musu da kai wai malami ne za a malamai za a tara a wayar musu da kai menene za a baka zai ciyar da kai da iyalinka tsawon lokacin da waɗannan za su ci gaba da mulki ba zai ciyar da kai ba ba zai tare maka komi ba kuma jama'a ba ku yi mamaki ba babban shehi irin fatawoyi masu ƙarfi da ya ta yi wancan zaben jama'a wannan karan kunji ya yi su mana shi ma ya shiga taitayin shi nasihohi da babban malamin mu ya yi mishi ƙarshen ta sun ratsa shi da izinin Allah baka ji ya fito ya yi waɗannan maganganun ba eh ba su kai na da ba amma ya natsu ne jama'a ya ya natsu ne amma waɗancan ku auna yadda ya fito da ƙarfi ya ta fatawoyi sai da abin ya shafe shi sannan ya gane fato abin da gaske ne to bala'in da bai shafe ka ba ashe ba bala'i ba ne sai wanda ya shafe ka ne bala'i da haka jama'a mu ji tsoron Allah waɗannan abubuwan jama'a faɗakarwa ce gare mu gaba mu waɗannan abubuwa da muke tinkara na zaɓuɓɓukan da za su zo mako mai zuwa muna fatan Allah ya sa a yi su lafiya a kare lafiya kuma muna fatan mutane su fito ba za mu zaɓi PDP ba eh ba za mu zaɓi PDP ba su ma waɗannan da muka ce a zaɓa APC wallahi jama'a idan suka kwata abinda waɗancan suka kwata za mu zo mu ce kada a zaɓe su su ma don ba mu ci kuɗin kowa ba balle a ce to ai tunda ba mu ci na waɗannan ba mun ci na waɗannan ba wanda muka ci kuɗin shi eh ba mu karɓi kujerar kowa ba ba mu receiving ambulan mai ciki ba jama'a eh ba mu ga wata ba ba mu ji komi ba kuma ba cewa muke a bamu ba alhamdulillah eh don haka mun ce su ma a zaɓe su ne saboda waɗancan an gaji da su ne ana neman canji ne kawai e su ma idan aka zaɓe su ba su yi ba sai mu ce kada a zaɓe su su ma wasu su zo in ba su yi ba mu ce ka a zaɓe su e har Allah ya kawo mana waɗanda za su ji tausayin talakawa su yi musu abin da ya kamata Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace to jama'a sai mu dawo kan asalin karatunmu wannan dai waiwaye ne muna fatan Allah maɗaukacin sarki ka datar da mu akwai bashin matsala kwaya ɗaya da aka bi mu bashi a karatun da ya gabata ban sani ba ko wani zai iya tunanowa na'am alhikma na'am wannan ita ce asalin matsalar mun fassara aya ta 269 faɗin Allah da ya ce yuktil hikmata man yasha Allah na ba da hikima ga wanda ya so wanda ya zaɓa ya fifita cikin bayin shi wa man yuktal hikmata faqad utiya khairan kasira duk wanda Allah ya bashi hikima to haƙiƙa an bashi alkhairi mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mai wa'azantuwa sai waɗanda suke ma'abuta hankula mun fassara me ake nufi da hikima wasu malamai suka ce ita ce annabta wasu suka ce al-ma'rifatu bil qur'ani nasikhihi wa mansukhihi muhkamihi wa mutashabihihi har zuwa ƙarshe wasu suka ce al-isabatu fil qawli wal amali wasu suka faɗi maganganu masu yawa daga ƙarshe sai muka ce abin da yafi dacewa a bisa ƙa'idodi na ilimi na fassara alƙur'ani shine a fassara wannan ayar da dukkan abin da ya zo da malamai suka fassara ta da shi sai ka ce alhikmatu annabta sai ka ce a haƙƙin annabawa da Allah ya zaɓa alhikmatu ilimi sani game da alƙur'ani alhikmatu tsantseni da taka tsantsan da duniya sai mu ce to duka waɗannan wato asalin hikima ne to bayan mun gama wannan bayani ne sai muka ɗauko wannan matsalar cewa shin ita hikima ana iktisabinta ne ko kuwa istifa'i ne daga wurin Allah ma'ana shin hikima akwai wani ƙwazo ne da za ka yi ka samar wa kanka da ita akwai wani irin zikiri ne da za ka yi akwai wata halwa ne da za ka shiga akwai wasu irin addu'o'i ne masu ƙarfi da za ka yi da za ka samar wa kanka ita hikima ko kuwa a zaɓi ne na Allah da yakan zaɓa daga cikin bayin shi ya ba shi hikima ai wannan ita ce matsalar to bari ku ji daga cikin maganganu da malamai suka yi malamai suka ce ita dai hikima ta taɓo dukkan al'amuran guda biyu a haƙƙin annabawa hikima to wannan zaɓi ne daga wurin Allah ma'ana Allah shi ke zaɓa daga cikin annabawan shi wanda ya so ya aiko shi cikin mutane don ya mushi wa'azi don ya musu wa'azi ya faɗakar da su ya mayar da su zuwa ga asali na bautar Allah wannan nafsi ne na alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari game da annabi Musa a cikin suratul a'raf Allah maɗaukakin sarki ce يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله يقول يا كي موسى حقيقة نازعبك إني اصطفيتك على الناس نازعبك نابيبيتك أكم متاني معنى متانا زامنك نابيبيتك برسالاتي da saƙona ma'ana manzanci na da na baka ma'ana na baka manzanci na aike ka zuwa ga mutanenka wato banu isra'ila wa bi kalami kuma na zaɓe ka na fifita ka da jin magana ta mun san annabi musa allah ya yi magana da shi allah sai ce fa ma ataituka ka rike abin da na baka na annabta risala kenan ka riƙe abin da na baka na attaura wa kun mina shakirin kuma ka zama daga cikin masu godewa Allah wannan ayar nassi ne karara akan cewa annabta hikima da ma'ana ta annabta to wannan zaɓi ne daga wurin Allah kun ji Allah ya zaɓi annabi Musa to sa'annan Allah maɗaukacin sarki a wata aya Allah yana cewa inna Allah yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi. Allah shi ke zaɓa daga cikin mala'iku ya zaɓi ‘yan aike da za su riƙa kai saƙo daga gare shi zuwa annabawan shi cikin mala'iku. Kuma Allah shi ke zaɓa cikin mutane ya aiko wasu a matsayin annabawa. don haka alhikmatu bi ma'anan nubuwa istifa'ul laktisabun ina fata mun fahimci matsalar to amma alhikma da ma'ana ta al-ma'rifatu bil qur'ani nasikhihi wa mansukhihi ko kuma al-hikmatu da ma'ana ta al-wari'u ko al-hikmatu da ma'ana ta al-isabatu fil qawli wal amali to wannan ta tabo bangarorin guda biyu iktisabi ne da bawa zai yi kwazo gurin bayyana gaskiya da neman ilimi da mu'amala da ikhlasi Allah maɗaukacin sarki sai ya zaɓe shi sai ya fifita shi da hikima a nan kaga al-ma'rifatu bil qur'ani kenan to kaga wani aiki ne da bawa zai yi da zai zame mishi sababi na Allah ya zaɓe shi kun ga ta taɓo istifa'i kuma ta taɓo iktisabi ina fata mun fahimta don haka jama'a ita hikima Allah bayar da ita yake yi ba wai samunta ne mutum yake ba da yawan kaza ko da yawan kaza a ba da ita Allah yake idan ka bibi ayoyin alkur'ani duka ga zaka ga haka suke tabbatarwa yu'til hikmata Allah na ba da hikima kaga yu'ti a wata aya Allah ya ce wa laqad ataina luqmanal hikmata kaga ataina ina fata an gane a wata aya Allah ya ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma a wani guri Allah ya ce wa wato wa atainahu alhikmata wa fasl alkhitabi ina fata an gane a wata aya da muka wuto baya Allah ya ce wa qatala daudu jaluta sai ce ne wa atahu Allahu alhikmata ina fata mun fahimta kaji janibi na asalin istifa'i din kenan Allah shi ke bayarwa bayan ya zaɓi cikin bayan shi ina fata an fahimta to amma ta janibin abin da ya shafi wato asalin iktisabi janibin ka kai bawa ba daidai bane ka kwanta ka ce to ai hikima tun da Allah zaba yake watakila kai Allah zai zaba don haka ba sai ka koyi ilimi ba ba sai ka je makaranta ba ba sai ka kusanci malamai ba ba sai ka rika bincike ba don haka za ka kwanta in Allah ya ga dama ai zai zaɓe ka sai mu ce to bawa ka yi kuskure aka yi uwa kayi kuskure hikima a haƙƙinka da ni waɗanda ba annabawa ba to sai mun dage sai mun yi ƙwazo jama'a shi yasa malamai suka ce na daga cikin abubuwan da ke samar maka da hikima daga ciki akwai al'ikhlasu wattakawa akwai tsarkin niyya da tsarkin zuciya da kuma tsoron Allah a sa'ad da ka saka kafa game da neman ilimi na biyu akwai talabul ilmi shar'i neman ilimi na shari'a sai ka dage da neman ilimi na shari'a sanin alqur'ani sanin sunna da kuma sanin abinda malaman farko suke akai na addini sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sanin tarihin malaman salaf da kuma ƙoƙarin kwaikwayonsu da wato asalin ɗora ƙafa a inda suka ɗaga tasu sannan na uku daga cikin abubuwan da ke samar maka da hikima akwai alistishara walistikhara akwai neman shawarar malamai da neman shawarar waɗanda suka gabace ka a fage na da'awa da kuma neman zaɓin Allah game da irin malaman da zaka koyi ilimi a hannunsu da irin makarantar da zaka shiga da irin ilimin da zaka koya mun ga haka a aikace game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi isra'i da mi'iraji da annabi ka binciki littattafan fikihu sira wace manufa ke ƙarƙashin haka annabi ya haɗu da annabi adamu ya haɗu da annabi ibrahim ya haɗu da annabi musa ya haɗu da annabi isa an tara mishi su ya yi musu jagoranci ya yi musu limancin sallah a baitul maqdisi wasu hikimomi wasu darussa ke ƙarƙashin wannan malamai suka ce na daga ciki Allah ya haɗa annabi da annabawa ne saboda annabi ya ƙara kwaikwayar yaya annabawan nan suka gudanar da mutanensu kenan na daga cikin hanyoyin iktisabi na alhikma akwai alistishara suwa na malamai ne sun gabace ka a fagen da'awa to idan ka shigo ka je ka nemi shawararsu su yaya da'awa take ka bincike su a inda ake menene matsalolin mutane yaya matsala kaza ya kaza to za su baka shawarwarin da in ka hada da iliminka da digirorinka da littattafanka da nazarinka to sai kaga ka fitar da wasu irin fawaid din da su kansu waɗannan ma ba su samu ba wannan shine abin da yake damun mafi yawancin masu da'awa masu karantarwa mutum zai fara da'awa ba zai je bibi su wane ne man taqaddamahu fi majalid da'awa ba suwa suka gabace shi suwaye suka gabace shi yaya suka yi ya je binciki shawarwari da za su bashi ina fata mun fahimta kun tuna da wani malami da ya dawo nan kasar yana dawowa sai ya sanya wa ɗalibai na haul wadi aljuz'ul awwal malaman fa limaman juma'a ne wasu fa wasu duk tafsirin duniya suna yi amma sai ya ce to na haulwadi za a dawo ya ce ƙawa'idi da ahalari za a dawo sun ishe mu a aje bukhari da muslim su suka ruɗa mutane su suka hargitsa su wannan na nuna mana bai san wake in ƙasar ba bai san yaya da'awa take gudanuwa ba ya manta cewa akan wannan kujerar tashi aka karantar da sahihul bukhari amma ya ce shi yake kawo ruɗani a cikin al'umma akwai ruɗin da ya kai wannan jama'a to me ya haifar da wannan rashin sanin waƙa'iyya ta da'awa malaman da suke da'awa yaya suke kuntuna wasu da malam ke faɗa mana cewa suna cewa malam ja'afar bai iya kaza ba ya cika kaza ya cika kaza sai ga wani daga cikin malaman program aka yi da shi na awa ɗaya a wani gidan rediyo daga cikin gidajen rediyon wasu daga cikin jihohin kasar nan na arewaci aka yi program da shi akan wannan program din aka kona police station aka je aka kama wasu aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza har ta kai ga sanadiyar rasuwar shi kan shi malam ja'afar din kenan kai ma baka iya da'awa ba tunda ka ce su ma basu iya ba an cika zafi to kai zafin ka ya kai ga har an kona police station wataƙila shi zafin shi ko ittifaki akan wani ba a taɓa yi ba to an kona police station an kona gidan rediyon police station din ma an je an an an fasa sun kwato mutanensu a lokacin kuma menene bayani akai littattafai ne ya dauko ya nuna maganganun cikin sauki ko daga murya baya yi to amma kafin ya zo cewa yake wana da wana basu iya ba to da ya zo shi kuma sai ya ƙara kwabawa da haka jama'a mu koma mu binciki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ta gudanu mu amfana jama'a mu je mu saurari kasusuwan da malam yayi karatutukan fiqhu sira mu je mu saurare su mana Allah madaukakin sarki ka sa mu dace sannan sai wal istikhara da neman zabin Allah game da wani malami zaka koyi ilimi a hannun shi malami ne na sunna ko ko malami ne dan bid'a idan dan bid'a ne bai halatta ka koyi ilimi a hannun shi ba komin ilimin shi jama'a ko da balaga zai karantar da kai ko da adab ko da naqad ko da kaza ko nahau ko sarfu ko me zai karantar da kai in dan bid'a ne to kada ka zauna da shi kada ka koyi ilimi a hannun shi mu koma mu saurari kasusuwa da lacca da Sheikh Malam Sa'idu Mai Kwano ya gabatar a nan waye malaminka ku je ku saurari waɗannan kasusuwan garin cewa ai luga za ka je ka koyo ai kai ka sha aƙida ka fa soke ɗahawiya wasu ɗiya tana kanka duka garin ka je ya koya maka alfiya ko mulhatul irabi ko waye ko waye ko littafin ashimuni ko ibn jinni ko ikidil faridu ko ma menene sai ka je ka kwaso viruses ka je ka ɗebo matsaloli ka dawo kana ƙiyayya da gaba da malaman ahlus sunna ka koma kana kin sunna kana kyamar sunna baka san sa'ad da suka shayar da kai wannan guba ta kin sunna da ahlus sunna ba da haka kai tunani ka nemi shawara kuma ka nemi zaɓin Allah game da wani malami za ka koyi ilimi a hannun shi hakan na samar maka da hikima jama'a ina fata an gani to sanan na daga ciki akwai al'iradatu sadiqa manufa wacce take da gaske manufar da baki ke furtawa wacce ta taso daga zuci wanda aiki yake gasgata ta to sannan sai wal himmatul aliya da himma madaukakiya kana faɗi kuma kana ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar taka a aikace kuma da gaske kake yi to Allah zai tabbatar maka da hikima Allah zai baka baiwarta to sannan na daga ciki akwai adalci kamar yadda daga ciki akwai at-tasabbutu fi naqlil akhbar tabbatar da keke da keken labarai wane ya ce an ce ka ce menene gaskiyar haka kafin kai furuci da shi wannan na daga cikin abin da ke samar maka da hikima idan ba haka ba duk jita-jitar da zaka ji ka dauka ka yada to wannan yana zubar maka da mutunci kuma yana sallabe maka hikima sai a ga wani aiwawa ne sai a ga wani ya zai dauki jita-jita wani ya kaza wani ya kaza da haka at-tasabbutu fi naqlil akhbar sannan daga karshe jama'a karshen karshe addu'a was-sabr addu'a sai ka rika hadawa da addu'a kana tashi karshen dare fuluful lailil akhir kai alwala kai sallah kai tadarrui ga Allah ka ƙanƙan da kanka ga Allah ka zubar da hawaye ka roƙi Allah Allah ya baka ilimi da hikima haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya rika yin addu'a ya rika cewa wa qur rabbi zidni ilma da haka sai ka rika hadawa da addu'a sannan sai ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri sai ka jure ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace jama'a ina ganin na biya bashin da na ci ko ko aka biyo ni waɗannan bayanan za ka iya zuwa ka same su a cikin littafin fatuhul bayan fi maqasidil qur'an na wani babban malami al-sheikh abu tayyib al-hassan ibn muhammad wanda ya fi shahara da al-sheikh siddiq hassan khan mai littafin ar-rawdatun nadiyya mai littafin husnul uswa bima sabata min Allah wa rasulihi fi nuswa malami ne kwararre kuma malami ne dan kasar India ya rasu kimanin shekara 200 ko kuma ƙasa da haka kaɗan sannan ka je ka duba littafin Fatuhul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani sannan ka duba littafin Madarijus Salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na al-allamatul mufassir أبو عبد الله محمد الشمس الدين ابن قيم الجوزية الله مدوكا sarki ya gafarta musu. Allah maɗaukacin sarki ka samu dace, don haka jama'a kun ji bayanin da malamai suka yi game da hikima da ma'ana ta annabta, hikima da ma'ana ta sauran fassarar da muka yi, da haka hikima da ma'ana ta annabta zaɓi ne na Allah ba ƙwazo ne wani zai yi Allah ya bashi ba. da haka babu wata halwa da wani zai shiga ya wani irin zikiri ko ya karanta wasu addu'o'i masu ƙarfi daga baya a ce Allah ya zaɓe shi ya ba shi annabta istifa'i ne ba iktisabi ba amma hikima gare mu mu sauran gama garin jama'a to iktisabi ne kuma istifa'i ne daga wurin Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu dace bayan mun gama waɗannan bayanai Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayyana mana hukunce-hukuncen ciyarwa da yake bayyanawa a suratul baqara aya ta ɗari biyu da saba'in daidai Allah ya ce wa ma an min nafaqatin aw nazartum min nazarin na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة باب وتتشيروا دزاكي وما أنفقتم من نفقة باب وانا أبنتشيروا دزاكو تشير أو نذرتم من نذرٍ babu wani bakance alwashi da za ku yi wa Allah face fa inna Allah ya alamuhu face sai Allah ya yana sane da wannan abu wato duk wata ciyarwa da za ku yi ai shay'in tunfiqunahu min qalilin aw kathirin duk abin da za ku ɗiba ku ciyar kaɗan ko mai yawa shine anfaqatun min nafaqatin duk abin da kuka ɗiba kuka ciyar na dukiyoyinku ko kuma nau'in hatsi da kuke nomawa ko kuma wani abu da za ku ɗiba ku bayar na dukiya ko dai a gina masallaci ko a gina makarantu ko a taimaki bayin Allah ko a kai musu agaji ko a yi musu sutura ko a ɗauki nauyin ɗalibai don duk wannan yana daga cikin nau'i na infaƙi jama'a to duk abin da kuka ciyar na ciyarwa au nazartum min nazarin ko abin da kuka yi na bakance na alwashi ina fata mun fahimta abinda ake nufi da annazaru jama'a shine wata ibada da zaka dora wa kanka ka wajabta ma kanka wacce Allah bai wajabta maka ita ba misali ka ce ya Allah nayi maka alkawarin nayi alwashin zan yi azumi uku wannan tsakaninka da Allah ma'ana na lazumta ma kaina yin azumi uku tsakanina da Allah to kaga wannan annazaru ne asali Allah bai wajabta maka ba to amma kai ka wajabta ma kanka jama'a kun fahimta malamai suna kasa annazaru kashi biyu akwai nazaru ta'a wato alwashi ko bakance wanda yake na da'a ne ga Allah sannan nau'i na biyu akwai nazarul ma'asiya alwashin aikata wani abu na saɓon Allah misali kamar ka ce na yi alkawarin cewa zan yi azumi kaza ko zan ciyar da miskinai kaza ko zan yi sallah kaza ko zan tufatar da miskinai kaza wannan haka kawai to wannan alwashi ne wanda yake na da'a don duk waɗannan ayyuka ne na da'a to sannan idan kai alwashin yanke zumunci na yi alkawarin wane ba zan ƙara ziyartar shi ba ba zan ƙara zuwa wurin wana ba kaga wannan datse zumunci ne amma alwashi ne wanda yake na sabon Allah kaga nazarul ma'asiya kenan to wannan bai halatta ka cika shi ba jama'a amma wancan idan kai alwashi na za ka yi da'a ga Allah to lallai ka cika wannan alwashin haka hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim haka al-imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ahmad al'imamu tsahawi ma a cikin mushkilul asari ya ruwaito wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in ji abu huraira man nazara an yufi allaha falyuti'hu duk wanda ya yi alwashi ya yi alkawari zai wa Allah da'a to ya cika wannan alkawari ya yi mishi da'a wa man nazara an ya'asi allaha fala ya'asihi duk wanda ya yi alwashin zai saba wa Allah ya yi alwashin shan giya ya yi alwashin zina ya yi alwashin sata ko, ko yanke zumunci to annabi ya ce fala fala ya asuhi kada ya saba wa Allah don haka nazar ta'a to wajibi ne tajibul wafa'u bihi amma nazarul ma'asiya to ya harumul wafa'u bihi haramun ne ka cika wannan alwashin malamai suna kasa nazarul ta'a kashi biyu akwai nazarul mutlaq sannan kuma akwai al-mu'allaq nazarul mutlaq shine alkawari da zaka yi wa Allah cewa Allah zan yi azumi kaza zan ciyar da miskinai kaza zan gina daki kaza zan gina makaranta kaza wannan alkawari ne tsakaninka da Allah ba tare da ka rataya shi ka alakanta shi da wani abu da kake fatan Allah ya yi maka ba to wannan ana kiran shi da nazarul mutlaq to sannan sai nau'i na biyu nazaru al-mu'allaq shine wanda zaka alakanta shi da wani abu da kake fatan Allah yayi maka ya Allah idan muka dawo daga tafiya kaza lafiya to zan ciyar da miskinai kaza zan tufatar da miskinai kaza zan ciyar da kaza zan yi azumi kaza ya Allah idan matata ta sauka lafiya to zan yi kaza ya Allah in ka bani gida to zan yi kaza in na samu kaza zan yi kaza kun fahimci nazarul mu'allaq to malamai suka ce nazaru al-mutlaq wannan mustahabbi ne amma nazarul mu'allaq karata ya wani alwashi da za ka yi wa Allah na wata ibada da wani abu da zai maka na rayuwa malamai suka ce wannan makaruhi ne al-imam al-bukhari ya kulla babi na musamman akan haka a cikin sahihul bukhari a cikin wato asalin kitabul qadari al-imamu muslim ma ya kulla babi na musamman a cikin kitabun nazari sun ruwaici hadisi a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayyana cewa irin wannan to bai dace mutum yayi ba saboda wani rabo ne da Allah kan fusga a jikin marowaci ina fata an fahimta dan haka nazarul mu'allaq jama'a makaruhi ne ka karanta sahih bukhari tare da sharhin shi fatuhul bari zaka ga cikakkun bayanai game da haka ina fata mun fahimta sauran bayanai kuwa game da abin da suke da alaka da hukunce hukuncen annazaru mun dan yi bayanan ne a takaice amma muna fata nan gaba in Allah madaukakin sarki ya raya mu to akwai wasu gabobi da wasu ayoyi na alqur'ani waɗanda suke ɗauke da bayani game da bakance alwashi waɗanda in mun zo in Allah ya raya mutu za mu gamsassun bayanai a ƙarƙashin haka insha Allah daga ciki akwai ayar can ta suratul insan yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira alwafa'u bin nazari da alwafa'u bil ahdi Allah ya ce wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula da sauran ayoyi makamantan waɗannan to a cikin wannan aya Allah cewa yayi duk abin da za ku ciyar na ciyarwa ciyarwa da dukiya ciyarwa da abin da ka mallaka ciyar da mabukata ciyar da addini fi sabilillah ko abin da za ku yi alwashi ko bakance ma'ana bakinka ne yace zai yi an gane da kyau shine bakance wai bakinka ne yace zan yi to tunda ka furta to sai kayi to duk abin da kuka yi na bakance Allah ya ce fa inna Allah ya'lamu haƙiƙa Allah yana sane da shi kuma zai kiyaye shi kuma zai muku sakamako akan abin da kuka aikata dan al-ilmu bi shay'i sanin abu to yana hukunta sakamako akan shi ina fata mun fahimta Allah ya ce wa malin zalimi na min ansar lalle azzalimai dai ba su da mataimaka a ranar alkiyama ai wa malin zalimi na min a'awanin ba su da waɗanda za su kawo musu ɗauki ba masu taimako waɗanda mani'ina lil azabi anhum waɗanda za su tare su daga azaba a lahira azzalimai ba su da waɗannan ina fata mun fahimta jama'a mu kalli wannan ayar da kyau faɗin Allah da ya ce wa ma'an faƙatun min nafaƙatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa kun ga lafazin an nafaƙa sai ce au nazartun min nazarin ko abin da kuka yi alwashi kuka yi bakance kuka yi alkawari wa Allah za ku aikata waɗannan lafuzan min nafaƙatin au nazarin kaga lafuzza guda biyu ko? Allah sai ce fa inna Allah ya alamuhu to Allah yana sane da shi yanzu a cikin wannan gabar Allah ya ambaci abubuwa guda biyu zakarallahu shay'ain ahaduhuma an-nafaqa wal akhar an-nazaru abubuwa guda biyu to kuma sai ya ambaci dhamiri kwaya daya yace fa inna Allah ya alamuhu bai ce fa inna Allah ya alamuhuma ai su biyu ne to menene takhrijin wannan yaya menene bayani karkashin wannan ma'ana kaga wannan bayani na lugha kenan ina fata mun fahimta malamai suka ce yadda takhrijin wannan gabar zai zama wannan ayar malamai suka ce zai kasance a ɗayan takhrijat guda uku ne babban malami al'imamu abu ja'afarin nahas ya faɗi haka a cikin littafin shi i'rabul qur'an i'rabul qur'an a mujalladi na farko shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai yake cewa faɗin Allah da ya ce wa ma an min nafaqatin ya ce ai asali akwai wato makaraj na farko akwai wato asalin hadafi ne akwai share bamiri da aka yi asalin yadda jumlar take wa ma an min nafaqatin fa inna Allah ya alamuha aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya alamuhu ina fata mun fahimta to da aka tashi sai ya ce aka shafe bamirin farko na fa inna Allah ya alamuha an gane sai aka wadatu da bamiri na biyu don ya nuni akan bamiri na farko ina fata mun fahimta kun ji takadiri na farko to sannan malamai suka ce takadiri na biyu da Allah ya ce fa inna Allah ya alamuhu asali wannan bamirin ba yana komawa ne zuwa ga annafaka ko annazaru ba yana komawa ne zuwa ga ma asharfiyya wa ma anfaqatum duk abin da kuka ciyar na ciyarwa au nazartum min nazirin ko kuka yi alwashi fa inna allaha ya'lamu ma anfaqatum au nazartum kaga ya'lamu hudin kenan kaga hudin na koma zuwa ga ma kenan ina fata mun fahimta suna kawo shahidi akan wannan wannan bakan damiya ta imru'il qais jama'a kifa na biki min zikiran حبيب ومنزل بسقط اللوى بين ال... بين الدخول فحوملي سيتي فتوبها فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي kaga fatubiha wannan suka ce wani guri ne falmiqrati shi ma wani guri ne kaga amakin guda biyu sai ce fatubiha falmiqirati lam ya'fu rasmaha rasmaha sai aka ce fa'ada dhamira ila ahadihima ina fata mun fahimta to sannan wajihi na uku afwan wannan wajihi na biyu afwan suka ce fa suka ce fatubiha falmiqiratu lam ya'fu rasmaha lima nasajatha lima nasajata suka ce shine shahidi jama'a wato ma din nan ha din nan yana komawa asalin zuwa gare ta ne bayan fadin janubin washam ali ina fata mun fahimta wajihi na uku malamai suka ce asali al'abafu bi'au idan aka samo kalmomi guda biyu ɗaya daga cikin su ma'abufa ce ɗayan kuma ma'abufatun alaiha sai zamto harful abafi ya zama da auni to idan aka tashi irja'in dhamiri zuwa ga ɗaya daga cikinsu ko zuwa gare su suka ce falaka fi irja'i hadha dhamir suka ce wajahaini suka ce alwajhul awwal tauhidud dhamir ya halatta ka kawo dhamirin shi kadai bayan ka ambaci abu daya kai abafin dayan akan shi da au to ya halatta ka kawo kai tauhidin dhamirin kaji anahu ma akwai tauhidi kenan jama'a e tauhidud damir ina fata mun fahimta to ku kalli ayar wa ma anfaqatum min nafaqatin sai ce me au kaga al'abafu bi au nazartum min nadhirin sai suka ce to fa yajuzu laka wajhan alwajhu alawwal tauhidud damir shine ayar ta gudano akai fa inna allaha ya'lamuhu jama'a kun fahimta da kyau fa inna allaha ya'lamuhu kuma wannan na da shahidi da yawa a ƙur'ani Allah ya ce wa man yaksib khati'atan wa man yaksib khati'atan ku ce min ɗaya jama'a aw isman nawa biyu sai ya ce thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina kaga man yaksib khati'atan aw isman sai ya ce thumma yarmi bihi bai ce thumma yarmi bihi ma ba فاكتفى بتوحيد الضمير وإرجائه على أحدهما إن فاتمون فهمت تسألنا daga cikin shawahid akan wannan wato Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan sai ce in faddu ilaiha wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan kaji abubuwa guda biyu wanda harfu abafin tsakanin su shine aw sai ce in faddu ilaiha bai ce ilaihima ba kun fahimci shawahid din to kun ji wajihi na farko kenan tauhidul damir kadaita damiri ina fata an gane wajihi na biyu suka ce shi ne a kawo damirin ba tare da an yi tauhidin shi ba a yi irja'in shi zuwa gare su guda biyu shahidi akan haka Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin sai ce in yakun ghaniyan aw faqiran sai ce fallahu aula bihi ma ai alghani wal faqir kaga bai ce fallahu aula bihi ba fa arja ad-damira ilayhima ina fata mun gane duna an yaktafiya bi ahadihima ina fata an gane da haka malamai suka ce wannan sune aujuhi guda uku waɗanda za a yi takhrijin wannan ayar akai ina fata an fahimta abin da ya sa muka tsaya muna waɗannan bayanan jama'a suna da matuƙar muhimmanci suna da matuƙar muhimmanci don haka kai da kake koyan haddar alƙur'ani da koyan ilmul ƙira'ati da kaza to ka sani kana da wato aiki a kanka na kasan sauran ilmomi na lugha waɗanda su za su baka dama ka fahimci alƙur'anin saboda ƙur'ani balarabe ne jama'a da larabci ya sauka ba za ka fahimce shi ba sai ka fahimci larabci haka kada wani ya buga kanka cewa ka rabu da komi ka tsaya wa ƙur'ani kadai wannan bata ne ko ya ce ka rabu da komi ka bar ƙur'ani ka kyala hadda kai dai ka iya larabci ai in ka iya larabci za ka iya komi tunda ai komi da larabci ake yi kun sa akwai masu wannan shubuhar wannan jama'a ba daidai ba ne don kamar ka kalli mutum ne ka ce yanzu ka daina komi ka koyi turanci ka iya turanci yanzu jama'a duk iya turanci mutum za ka yi dai maka operation idan bai koyi likitanci ba za ka ɗauke shi ka tafi da shi kotu ya kare maka wani kes don kawai ya iya turanci bai je ya koyi lauyanci ba za ka ba shi motar ka don ya iya turanci bai zama mechanical engineering ba injiniya ba kenan iya turanci to ba iya sauran ba ne kamar yadda iya larabci to ba iya sauran ba ne a ka iya larabci to kuma ka iya sauran eh haka wani ya taɓa yi kullum za mu je gurin shi malami ne da jimawa kusan shekara goma sha biyar ko sha shida ya ce to kun ga wannan larabcin to ku tsaya ku mai da hankali a kai to fa ku iya shi ku daina komi kar ku ɓata lokacinku akan Qur'ani wancan hadisin duk ɓata lokaci ne fiqhu ka aje ai duk littattafan da larabci aka rubuta in ka iya larabci ka iya komi ta haka ka tsaya ka iya larabci ka iya magana da larabci babu kuskure ya zamto babu lahani a cikin maganganunka ya jawo wasu baitoci annahu yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن إيا كاو دنن بيتوتين يا cika rannan sai dai ne karfin hali na ce ala gafarta malam yadda fa ake koyan larabci sai an koyi kaza da kaza da kaza yace a shi ai in ka iya larabci ai qur'anan arabiyan duk sai jawo ayoyi shi ma to rannan jama'a sai muka je makaranta muna zuwa sai na tarar da shi da littafi kankani a hannu yace malam Umar da Allah ku ne malaman Qur'ani da Allah wannan littafin na karance shi gaba daya sai dai amma akwai wasu kalmomi ne haka da ban fahimta ba da Allah dan yi min bayani ku ne malaman Qur'ani kaga littafin tajwidi ne kun san wannan littafi ne jama'a hidayatul mustafida ne ma'ana a cikin ilimin tajwidi ma to wannan wato foundation ne wato shine farko dan ka iya ka haddace you did nothing ba kai komi ba a ilimin tajwidi na duba yace ina ne nace ina ne yace nan ne sai ji an ce a jamar da alifun a jamar da alifani alifani wa nisfu a jamar da alifun guda uku salafu alifat malam wai me suke nufi ku ne malaman qur'ani ina ce aka rama kalla ai ba da larabci aka rubuta ba eh da larabci da gangan ne mushi haka na sani shi aka rama kalla ai da larabci ne sai shiru ya manta yayi waccan maganar sai kaman ya farka daga bacci sai ya farfado eh sai ya ce to ni dai na dai tambaye ka ne nace algafata mala ai da larabci ne kuma ka ce duk wanda ya iya larabci komi ma ya iya sai ce to ni dai kai min jawabi eh ni ban ma mugunta ba eh ni ban boye ma ilimi ba dan haka boye ilimi haramun ne ni ma yi min nasiha nace to ya hakuri algafata ya hakuri nace abinda ake nufi da alifun to kasuru ake nufi kai kasuru in aka ce kai ja alifun biyu to tawassut ake nufi to in aka ce ka ja alifun biyu da rabi to ana nufin fuwaiqat tawassut ne in ana nufin in aka ce ka ja alifin guda uku to ishba'i ake nufi sai shiru da gangan ni ne ma nemi shi haka nayi shiru sai ce malam kasur ba rage sallah bane Allah gafarta kasur ba rage sallah bane nace ba rage sallah bane a fikihu kenan eh a fikihu to kasuru to rage sallah kenan kasuru a tajwidi to ana nufin alifin ɗaya ko harakata ne in aka ce alifin biyu to ana nufin arba'u harakatin ko kuma at-tawassut in aka ce alifani wa nisfu wato alifin biyu da rabi to ana nufin khamsu harakatin ko fuwaiqat tawassut idan aka ce salafu alifat to ana nufin al-ishba'u ko kuma sittu harakatin yace to wallahi jama'a daga wannan lokacin Allah maɗaukacin sarki sai ya yi mishi gamdakatar don haka idan mun zo karatu zai mana nahau zai mana alfiya zai mana kaza idan muka gama sai shi ya dawo inda muke a ɗazu ni kuma sai na koma inda yake a ɗazu sai ne mishi tajwidi a shahid jama'a iya larabci kaɗai to bai wadatar ba ba za ka yi magana a ilimin hadisi ba sai ka je ka koye shi ka iya idan ba haka ba haka ba za a ji kana cewa mu'allaq ratayayye eh mursal sakakke eh mudallas mai magudi duk za a ji kana faɗin waɗannan abubuwan dan haka bai baka dama ba ka ɗauki ƙur'ani kaɗai ka karanta don duk iya larabcinka duk iya haɗa baƙinka ba ka isa ka iya karanta huruful muqatta'ati الموجودة في أوائل سور بعض سور القرآن با بقي سكا إيا كرنتا سوا ألف لام ميم كاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف بقي سكا إيا كرنتا سوا با تارد أنكو يا مكبا to sanan yi min ishmami duk iya larabcinka ba za ka iya yin ishmami ba qalu ya abana malaka la ta'amanna ala yusufa ka dan turo bakinka ban mu shafatain duk iya larabcinka baka isa ka ka iya karanta wato tashilin da yazo a cikin suratul fussilat ba walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu la fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi da haka baka isa ka iya hada baki kai kadai ka koyar da kanka alqur'ani ba dan in iya larabci ne baka kai ga manzon Allah ba annabi ya ce utitu jawami alkalimi amma duk da haka ƙur'ani sai da aka koya mushi waye malamin shi jibrilu waye malamin jibrilu shine Allah dan shi ya karantar da shi abdullahi gwandu yace allamahu bi fadlihi jibrilu thumma ata wa allama rasula ya'tihi taratan ka sautil jarasi wa taratan ka suratil mudarrisi wa taratan yanfufuhu fi ru'ihi wa taratan ya'tihi fi huju'ihi ka karanta fara'idul jalila na malam abdullahi gwandu kanin dan fodiyo Allah ya gafarta musu don haka lallai jama'a muna da buƙatar dukkan abin da za ka yi magana a kai to sai ka koye shi sai ka san shi a hannun masanin shi kuma dalilin da ta sa muka tsaya muka yi waɗannan bayanan jama'a saboda musamman a waɗannan zamunna an tayar da wata irin shubuha mai ƙarfi musamman mustashriquna orientalist yahudawa da rigar musulunci waɗanda suke kawo shubuha da rudu a cikin musulunci sai su ciyo kwalar wata aya su ce gashi ƙur'anin an ce daga gurin Allah ne amma ga lahani na larabci a ciki ya ce gashi nan ba daidai ba ne can ya saba wa irabi kaza can ya saba wa kaza can ya saba wa kaza haka aka samu kafin wannan zamanin aka samu wasu zindiƙai jama'a don zindiƙai ne suka rubuta wasu irin kalmomi suka danganta wa Aisha da Sayyidina Uthmanu suka ce wai Uthman ibn Affan bayan an gama aikin tattara alkur'ani da aka kai mishi ya duba wai sai ya ce inna fil qur'ani lahanan wa satuqimuhu al-arabu bi alsinatiha wai a cikin alkur'ani akwai lahani kuma larabawa za su gyara wannan lahanin bi alsinatiha da salikarsu da suke magana da ita wannan ta sa suka je suka tsintsinto wasu ayoyi na alkur'ani sai su ce aya kaza akwai kuskuren li'irabi a cikinta aya kaza akwai kuskure kaza aya kaza akwai kuskure kaza to wannan da ya faru ya buƙatar da dole malamai da ɗaliban ilimi su tashi su bincike game da irin waɗannan su rika bayyana waɗannan aujuhil irabi da gwargwadon bukata da gwargwadon bukata saboda ture waɗancan shubuhohin na waɗancan mustashriku na ɗin ina fata jama mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka samu dace da haka jama kun ji wannan aya Allah ya ce wa malif zalimin min ansar azzalimai dai ba su da mataimaka a ranar lahira wannan aya malamai suka ce fa fi hadhihi al-ayati min al-fawaid ghayra ma taqaddama wannan ayar fawaid din da ke cikin ta banda waɗanda suka gabata annal infaqa qaliluhu wa kathiruhu yusabu alaihi al-mar'u wannan ayar tana karantar da mu cewa ciyar da dukiya ga addinin Allah ciyar da dukiya ga bayin Allah, gina masallatai, ciyar da mabukata, ciyar da masu azumi, tufatar da mabukata, gina hanyoyi, yin kaza, da dukiya da Allah ya baka, kaɗan ko mai yawa, to Allah maɗaukakin sarki yana baiwa wato waɗanda suka yi aiki suka wato asalin ciyar, amma da sharuɗa biyu, sharaɗi na farko sai in sun yi don Allah al-ikhlas. sharaɗi na biyu sai in ba su yi gori ga wannan dukiyar da suka ɗauka suka ciyar ba don da zarar ka yi gori to ka ɓata sadakarka da ka yi gori to ciyarwarka ta ɓaci mun karanto aya a baya Allah ya ce la tubbilu sadaqatikum bil manni wal adha rigar wuyan nan aini ne maka gidan nan ni na sai maka motan nan ni na baka aure ni ne maka makaranta ni nake biya maka kaga wannan gori kenan to da sharaɗin da ikhlasi kuma baka yi gori game da abin da ka ciyar ba to Allah zai baka lada akai qaliluhu wa kathiruhu saniyan nabiyu al-ayatu tadullu al-ayatu la tadullu ala jawazin nazari al-mu'allaq wannan ayar ba ta nuni akan halaccin yin bakance amma al-mu'allaq kun tuna da bayanin wannan ayar ba ta nuni akan yin bakance al-mu'allaq dan hadisi ya tabbata makaruhi ne ina fata mun fahimta to amma makaruhi ne sai kai to kuma yajibul wafa'u bihi jama'a kun fahimta da kyau ba a so kai ba to amma da kai to ka rataya wa wuyanka to sai ka cika wannan alkawari salisan na uku umumu ilmin lahi bi kulli shay'in wannan ayar tana sanar da mu tana karantar da mu gamewar ilimin Allah ga komi, Allah ya san komi, yana da ilimi game da komi, ya yi ihaɗa game da komi, duk abin da zai faru Allah ya sani, ya zai faru, yaushe zai faru, sannan in ya tashi faruwa da suwa da suwa zai faru da su Allah ya sani, tun kan ya halarci sammai da ƙasa, Allah yana da ilimi na tun fil azal. ilimin Allah na tinkatin-katin, ilimin Allah na tinkafin-kafin, ina fata an gane, to Allah yana da cikakken ilimi, wa minhu na daga cikin abin da ke bayyana Allah yana da cikakken ilimi Allah na sane da ma yunfiquhul insanu aw yanzuruhu min qalilin aw kathirin duk abin da ka ciyar Allah yana sane da shi ba ya ce fa inna Allah ya'lamuhu ba to wannan yana nuni akan Allah ya san kadan ya san me yawa to sanin shi ga kadan min babi aula ina fata mun fahimta dan haka malamai suka ce wa fi hadhihi al-aya الرد على من أنكر العلم من القدرية wannan ayar a cikinta akwai mayar da martani da kakkausar murya ga waɗanda suka yi inkari suka yi musun ilimin Allah daga cikin 'yan aƙidar ƙadariya kun san ƙadariya sun yi inkarin Allah bai da ilimi suka ce Allah bai san komi ba abubuwa da ke faruwa Allah bai san za su faru ba sai sa'ad da suka fara faruwa a lokacin ne ilimin Allah ya fara wannan kadariya kenan suna cewa innal amra unuf wannan aya a cikinta akwai raddi ga kadariya da Allah ya ce fa inna Allah ya'lamuhu to a ciki akwai isbatul ilmi lillahi wa fihi raddu al qadariyya allazina ankaru ilma Allah ta'ala wannan dalilin ta sa imamu muslim ya fitar da wannan hadisi hadisin da ya fi shahara da hadisu jibril hadisin tabi'i yahya dan ya'mur hadisu abdullahi dan umar da ya ruwaito daga mahaifin shi sayyidina umar a inda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idh tala'a alaina rajulun shadidu bayad thiyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره جماعة كنت محل الشاهد da ta sa muslim ya ruwaice hadisin a cikin sahihu muslim kitabul iman don haka wannan yana daga cikin raddi ga kadariya don haka jama'a Allah ya san komi Allah yana da ilimi kuma ilimin Allah ya kewaye komi kuma ilimin Allah ya kewaye ko'ina ba inda ba ilimin Allah ilimin Allah na ko'ina na tare da kowa amma shi ya daidaitu a birbishan al'arshi, amma ilimin shi yana tare da kowa, ilimin shi yana ko'ina da nassin alƙur'ani da Allah ya ce, Allahu lazi khalaqa saba'a samawatin wa min al'arzi mislahunna, ya tanazzalu al'amru bainahun, li ta'lamu an Allah ala kulli shayin qadir wa an Allah qad ahata bi kulli shayin ilma. ilimin Allah ya kewaye komi babu inda ba ilimin Allah don haka dukkan ma'iyya da take zuwa a ƙur'ani ko a sunna ko a maganganun malaman salaf to ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba cewa Allah na tare da mu Allah na tare da wani inna Allah ma'as sabirin inna Allah ma'al muttaqin to ma'iyyar nan ilmiya ce ba zatiya ba ba wai zatin Allah na tare da kowa ba ba wai Allah na ko'ina ba a'a ilimin shi ne ke ko'ina amma shi ya daidaitu sama da al'arshi ba a kan al'arshi ba na ce sama da al'arshi da bambanci sama da al'arshi ba kan al'arshi ba ku kiyaye jama'a akwai bambanci yanzu wannan littafin yana kan tebur. to amma idan a haka yake to yana sama da tebur don haka da muka ce yana sama da al'arshi ba mu nufin annal arsha tuqilluhu cewa al'arshi tana ɗauke da Allah a'a shi Allah na sama da ita ne to me yasa ake cewa na sama da al'arshi ba a cewa yana sama da halittu ba a cewa yana sama da duniya sai a ce saboda ita al'arshi ita ke sama da dukkan halittu ina fata mun fahimta Allah na sama da al'arshi ba kan al'arshi ba wannan jahalatul mujassima su ne suke tabbatar da Allah na zaune akan al'arshi zama allati yaqtabi allati taqtabil mumasa su ce zatin Allah jikin zatin Allah na ɗamfare da al'arshi subhanallah wannan ba ahalus sunna ba ne waɗannan mujassima ke faɗin wannan ina fata mun fahimta wafiha sannan a cikin wannan aya fa'ida ta hudu an raddu alal mu'tazila raddi ga mu'tazilawa litamassukihim bi hadhihi al-aya saboda sun ci moriyar wannan ayar sun yi riko da ita ta zame musu daga cikin makamai fi nafiyi shafa'ati an ahalil kaba'iri suka ce wannan ayar tana nuni akan babu ceto a lahira wa malil zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaka da za su hiddo su daga wuta zuwa aljanna sai suka ce wannan na nuni akan adamu shafa'a fil akhirati suka ce ba ceto sam gaba ɗaya to wannan ayar ta ne musu raddi saboda ceto ta tabbata a ayoyi birjik a ƙur'ani ceto ya tabbata a cikin sunna hadisai ya tabbata sun tabbata annabi yana da ashafa'atul uzma ya tabbata mala'iku za su ceto annabawa za su ceto ya tabbata mumine bayin Allah za su ceto ƴaƴa ƙanana da suka mutu ba su balaga ba za su ceci iyayensu musulmi daga shiga wuta sannan Allah zai hiddo wasu daga wuta ya saka su a aljanna wannan duka ya tabbata jama'a amma wannan ayar da Allah ya ce wa mali zalimina azzaluman da ake nufi ai almushrikina dan azzulmu ya ati bi ma'ana shirk don haka wa malin zalimi na ailil mushiriki na min ansarin ba wai zalunci karamin zalunci ba ina fata mun fahimta don ya tabbata a aƙidar ahlus sunna idan musulmi mai tauhidi tsautsayi ya kai shiga aikata zunubai da suka shigar da shi wuta a lahira to aƙidar mu mu ahlus sunna hukuncin shi a duniya ba za mu ce ya bar musulunci ba don haka alkaba'ir manyan zunubai mu musulmi ba mu kafirta musulmi don ya aikata manyan zunuban da ba shirka ba ba kafirci ba mana la nukaffiru ahadan min ahalil qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wala nukhrijuhu min al-islami ba za mu fitar da shi musulunci ba a nan duniya za mu ce musulmi ne kuma mumini ne amma naqisul imani yana da tauyayyen imani kaji hukuncin shi a nan duniya a gurin mu ahlus sunna salafiyya a lahira fa sai mu ce ta hata mashi'atillahi in sha'a azzabahu wa in sha'a afa anhu wannan ita ce aqidar mu sai mu ce kuma in ma ya tabbata Allah zai mishi azaba a lahira to in ya shiga wuta wata ran zai fito saboda yana da asali na tauhidi da musulunci to amma mu'tazila da khawarijawa sai suka ce idan har musulmi ya aikata zunubi babba to ya bar musulunci mu'tazila sai suka ce ya bar musulunci bai kai kafirci ba khawarij sai suka ce ya zama kafiri mu'tazila sai a tambaye su to yana ina tunda kun ce laisa bi mu'minin wala kafirin sai su ce huwa fi manzilatin bainal manzilatayn laisa bi mu'minin wala kafirin kun ji turkaniya jama'a to sana alahira sai suka hada baki da su da mu'tazilawa da khawarij sai suka ce in ya shiga wuta to zai dawwama ba zai fita ba babu ceto ba wanda zai fito da shi sai suka ce Allah ya ce wa malil zalimin min ansarin yanzu dan Allah wannan ayar hal tasihhu hadhihi al-aya lil-istidlal ala hadhihi al-mas'ala la tasluhu lil-istidlal لأن الظلم هنا أتى بمعنى الشرك Allah maɗaukacin sarki ka samu dace a nemin ishara lokaci yayi zan saurara a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa ina ƙara jaddada maganar da na yi ta ɗazu jama'a mako mai zuwa mu fito ba za mu zaɓi pdp ba apc za mu zaɓa jama'a muna addu'a ta musamman Allah shi gafarta wa shehinmu malam albani Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi shi da iyalin shi da mahaifiyar shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki darajojinsu fil illiyina kuma muna fatan Allah ya tabbatar da mu ya ba mu sabati da istiqama har mu haɗu da su a lahira muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zo na da ƙasar mu lafiya waɗannan zaɓuɓɓuka da suke tunkarar mu muna roƙon Allah Allah ya sa a yi su lafiya a ƙare lafiya kuma Allah ya mana sauyi nagari da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik